ba kai zaka shigo kana tafiya kai tsaye ka zo ka yi gaisuwar da ta dace da al'adar su ta ban girma sannan ka mika wasikar shi kuma idan ya karba sai mika sakatare mai karantawa to a lokacin sarkin Roma Kaisar na Rome ya aiko wajen Saifud Daula shi kuma Saifud Daula yana zaune akan kujera nan fadawa nan fadawa to ga dogon layin da zai biyo a tsakiya akan kilishi shine mutanabbi ke siffanta shi anan wa aqbala yamshi fil bisati ya fuskanto yana mai tafiya akan shimfiɗa da kilisai fama dara amma bai sani ba ilal bahar yas'a am ilal badr yartaki shin teku ya ta san magadan gadan zai fada ciki ko kuma a'a wata daren sha hudu ne yake so ya sa mata takala ya je wajensa lokacin da ya taho ya rikice bai san ba ina za shi shin wannan wanda zan je wajen shi teku ne in tattare kafa in tattare hannu ko kuma a'a wata ne a daren sha hudu in san ya tsani in hau ya rikice a hanya kafin ya zo wajen ma'ana anan gurin ya siffanta saifu daula da siffofi guda biyu siffa ta farko ya siffanta shi da me wata wanda wannan wata din da yake nufi daukakar matsayi da kuma kyawu musamman a daren sha hudu tun da daren da ya fi kyalli kenan sannan kuma ya siffanta shi da teku saboda me saboda yawan kyautarsa
يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة فيها أعظم وأثرها في النفوس أبلغ yake cewa idan ka lura a nan wurin yasifu halin rasulun rom yana so ya siffanta maka halin shi sarkin rom jakadar rom dakilin ala saifin daula da ya shigo wajen saifin daula فينزع في وصف في وصف الممدوح بالكرم sai ya karkata lokacin da yake siffanta wanda yake yabo da karamci ilal isti'ara zuwa ga isti'arati tasrihiyya wal isti'aratu kama alimta mabniyatun ala tanahi at-tashbih wal mubalagha wal mubalaghatu fiha a'zamu wa atharuha fi an-nufus ablaq ita ko isti'ara kamar yadda ka sani ana gina ta ne akan manta mantar da kanka da gangan ka mantar da kanka tashbihi kawai kai da awar kaza shine kaza ba wai yayi kama da kaza ba sannan kuma balagar da ke cikin isti'ara ta fi girma kamar da tasirinta a cikin zuciya kuma ya fi isarwa aw yaqul أو يقول دعوت نداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله
ko kuma ka ji ya ce da autu na dahu da'awatan fa ajaba ne na kirayi baiwarsa kira na musamman fa ajaba ne sai ta an samu na kirayi kyautarsa kira na musamman sai kyautar ta an samu to ai kyauta هل هو شيء حسي أو معنوي شيء معنوي لكنه أضاف إليه الدعوة دعوته أبا كنا أبو كما سيادان تومي محسوس أبا نمرن حوله من أمر معنوي إلى أمر حسي أنغانيكو ليتمكن من دعوتي دعوت دنداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله sannan ihsaninsa ya koma ya mun kaifa amulu ya zan rinka lura da al'amura فيشبه فيشبه لدى ممدوحه وإحسانه بإنسانه ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها yace kaga sai ya kamanta wanda yake yabo ya kuma kamanta ihsaninsa da kamar ga mutum ne an gane ko ihsanin wanda yake yabo da kyautar wanda yake yabo sai siffanta su da mai mutum thumma yahzifu al-mushabbah bihi wa yarmuzu ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa hadha darbun akhar min durub al-mubalagha allati tusaqu al-isti'aratu min ajliha wannan wani nau'i ne cikin nau'ikan balaga mubalaga kai al-mubalagha wanda dama dan wannan ne ake kawo isti'ara aw yaqul aw yaqul wa man qasada al-bahra istaqalla sawafiya wannan ma magana ce ta mutanabbi a cikin qasidarsa كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وهذب المنايا أن يكون أمانيا yace wa man qasada al-bahr istaqalla sawaqiya ya duk wanda ya nufi inda teku yake ya yi babu ruwan shi da korama kuma me zai da korama bayan ga teku as-sawaqi jami ne na saqiya saqiya shine korama ko kuma dan karamin hanyar nan da ake wa ruwa idan an zuba ruwa dan ya shiga cikin gona ya rarraba an gane ko to mutumin da ya nufi teku ina ruwan shi da ruwan da ke nan gudu kaga wannan ai shi ma dai abin nan ne fa yursilu al-ibarata fa yursilu al-ibarata ka'annaha masal wa yusawwiru laka anna man qasada mamduhahu istaghna amman huwa duna kama anna qasid al-bahri la ya'bahu lil-jadawi wa yu'tika isti'aratan tamthiliyya laha raw'atun wa fiha jamal wa hiya fawqa dhalika tahmilu burhanan ala sidqi da'wahu wa tu'ayyidu al-hala allati yad'iha jamil sai ya aiko maka da zancen ka annaha masal kamar misali wa man qasada al-bahr istaqalla sawaqiya ya zama kamar karin magana gashi rabin baiti ne amma ya zama a dan yana cewa qawasu da kafurin tawarika gairihi wa man qasada al-bahr istaqalla sawaqiya dukkan wanda ya nufi inda kafur iksidi yake to ba ruwan shi da wani wanda ba shi ba kaga anan ma yana zagin saifu daula ne qawasu da kafurin tawarika gairihi dukkan wanda ya nufi inda kafur yake to ba ruwan shi da wani wanda ba shi ba wa man qasada al-bahr istaqalla sawaqiya ya wanda ya nufi inda teku yake yo ina ruwan shi da inda za a ce kuma ga ruwan korama amma ruwan shi da ruwan korama shi da lokacin da Saiful Dawla ya je ya ce Allah tsida wa mutanabbi ya zage ni sai lahul wa'id eh أو يقول ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد ma zulta tutbi ma tuli yadan biyadin ما زلت wato a nan gurin kaga ya ka ya ya, ya siffanta wancan wanda ake yabo cewa shine teku wanda ko dai nufi teku la ya abahu lil jadawil ba ruwan shi da al jadawil shine kananan hanyoyi da ake wa ruwa ya bi fa yutika isti'aratan tamsiliya laha raw'atun wa fiha jamal ya baka isti'ara tamsiliya wadda a cikinta akwai rau'a ban kayan zance wa fiha jamalin da kwalliyar magana wa hiya fawqa zalika tahmilu burhanan ala sidqi da'wahu kuma a cikin nan gurin a fakaice yana baka hujja a bisa ga gaskiyar da'awarsa gaskiya ne kan duk wanda ya nufi teku ina ruwan shi da kuma korama wato ayyudul halal lati yad'iha kuma ya kawo wannan dan ya karfafa halin da ya da'awa aw yaqul أو يقول ما زلت تتبع ما تولي تتبع.
تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك
to kaga wannan ma ai mubalaga ce wanda idan ma mutum bai hankali ba sai ta kusan kai ta kafirci gaskiya ne wasu ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yace ma zulta tatbi'u ma tuli yadan biyadin baka gushe ba kana ta bin abin da kake bayarwa kyauta bayan kyauta kyauta bayan kyauta kana ta bayarwa yau ka bada kaza gobe ka bada kaza ba gajiyawa hatta zanantu hayati min ayadika hasad da yin zaton ma ita kanta rayuwa ta wani bangare ne daga cikin kyautarka ana wannan ai a shirme ne mai yawan gaske ina ba ta an fahimta Eh, wannan shi ne amfanin karanta adab idan kana da mizani na shari'a idan mutum zai yi takhassusa cikin larabci ba da mizani na shari'a sai ya koma ilhadi ma bai sani ba amma da mutum mizanin shari'a zai ga abin da yake karbabbe da abin da yake ba karbabbe ba fa ya'dulu an at-tashbih wal isti'ara ila al-majaz al-mursal wa yatruku kalimata yad wa yuridu biha an-ni'mata li anna al-yada alatu an-ni'ami wa sababuha wato sai ya karkatar ga yin tashbihi zuwa ga isti'ara aw da da isti'ara zuwa ga almajaz mursal domin almajaz mursal shine ah, yana da yawa ko na- ka- ka- ka- yana daga cikin eh, eh, itlaqul kulli ma iradatul ba'd ko itlaqul ba'd ma iradatul kulli dan lokacin da yace yad kaga ya hannu ne amma yana nufin baiwa wa yuridu biha ni'ma li'anna al-yada alatun ni'am wa sababuha eh eh.
أو يقول أعاد يومك أيامي لنظرتها واقتص جودك من فقري وإعساري wannan wannan ma akwai hikima a ciki fa yusnudul fi'la ila ويسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي yace a ada yau muka ayyami li nadratiha yininka guda daya sai ya mayar min da kwanaki na duk su zanto masu haske waqtasa juduka min faqri wa ihsani kyautarka ta yi wa talaucin da nake ciki wa ihsari da wahalar rayuwa ta kisasi abin nufi na keto rayuwa ta talauci da wahala na kashe shekaru akan haka da na zo na haɗu da kai kai min kyauta sai wannan kyautar ta zanto kamar kisasi illar da talauci ya mun shekarun baya yanzu kyautar ka ta zama kisasi ta kashe talaucin yinin ka daya da ka bani kyauta a ciki ya dawo mun da dukkan yinin da ya wuce baya ya zama mai kyau har na manta da rayuwar talauci na na jiya da shekarun jiya Kaga wannan kaiwa matuka ne wajen mubalaga fa yusnad al fi'la ila al yawmi wa ila al judi ala tariqati al majaz al aqli sai ya jingina abin zuwa ga aiki zuwa ga ranar isnad al fi'li ila zamanihi ko ko ila zamanihi ala tariqati al majaz al aqli aw yaqul أو يقول فما جازه وجود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير al jud kun san da ita ce kyauta ko baiwa yace fa ma hadha hu judun kyauta bata taba shallake shi ba siffar kyauta ta shallake shi dan ta je ta shiga jikin wani bata taba yi ba wala halladunahu kyauta bata taba sauka ta yi masauki ba kafin ta je wajensa walakin yasirul judu haisu yasiru duk inda yake tafiya to kyauta tana tafiya tare da shi ma'ana na so ya ce kyauta ba wai da je bai da ita bai ya koya ba kuma nan gaba ba zai ba dan yayi jiya kuma yau ba zai ba a'a da jiyan da yau da goben da a cikin halin kyau duk inda yake kawai in ka ganshi ka ce kawai kaga kyauta yasirul judu haythu yasiru mhm فيأتي بكناية عن نسبة عن النسبة نسبة الكرم إليه مم.
بادعاء أن الجود يسير معه دائما مم.
لأنه بدل أن يحكم بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار
Mm. yace kaga a madadin ya ce kyauta sifarsa ce ko yayi kama da kyauta ko shi mai karamci ne sai kawai ya nuna kyauta tana tafiya a duk inda yake wali hadhihi alkinaya ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ذنوب الكلام yace kinaya tana da balaga da tasiri a cikin zukata da kyakkyawan suranta ma'ana ta zanto da gangan jiki fawqa ma yajidu sami'u fi ghairiha irin abin da ba zai taba samu ba a wani abin da ba kinaya ba min ba'd durubil kalam a cikin nau'ika daga cikin nau'ikan zance wato da yana so ya nuna cewa ko da a cikin tashbihi akwai suranta abu a cikin tashbihi akwai tasiri akwai balaga to amma irin balagan da ke cikin kinaya ta tsara wadda take cikin tashbihi ko kuma almajaz ko al-isti'ara kun gane ai fa anta tara فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلوب bi arba'ata ashara بأربعة أش- عشر أسلوبا Mm.
كل له جماله وحسنه وبراعته Mm.
ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى Mm.
فإن للشعر yace kana gani yanzu cewa ashe yana daga cikin abin da mutum zai iya siffanta mutum da karamci ka iya siffanta shi da ɗaya ɗaya ɗaya har kana da uslubi ɗaya ɗaya har goma sha hudu anwa'u tashbih suna ciki almajaz yana ciki almajazul mursal ne almajazul aqli kaza kaza kaza duk suna ciki al-isti'ara at-tasrihiyya al-makaniyya duk suna ciki at-tashbih ad-dhimni at-tashbih al-maqlub kana da uslubi ɗaya ɗaya idan ka tashi siffanta mutum da karamci har uslubi goma sha hudu an gane ko yace kullun lahu jamaluhu wa husnuhu wa bara'atuhu kowanne ɗaya cikin musulmin kuma yana da kyawun sa yana da kayan sa yana da burgewar sa walau na sha'u la'ataina bi asaliba kasira ukhra fi hadha al-ma'na inda mun ga dama sai mu kawo waɗansu usulubin daban masu yawa a cikin wannan ma'ana fa inna lishu'ara'i فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد yace domin mawaka da su da mazajen adab masana adab suna da istinanan wato kawo zance fanni fanni kala kala wa taulidan lil asalib kuma suna iya haifar da wani sabon uslubi wal ma'ani da waɗansu sababbin ma'ana irin abin da yake la ya kado yantahi ila had da wuya a ce yana da wata makura kawo wannan goma sha hudu an kawo shi ne dan misali amma gwargwadon kwakwalwar da dan adam ke ci gaba gwargwadon yadda zai ta kawo ma'anoni a cikin zancensa ya tsara wani wani ya tsara wani mhm ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب ما يقال ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها inda mun ga dama da sai mu kawo maka abin da ya kamata a faɗa na uslubi daban-daban al-mukhtalifatul manahi waɗanda fagagen su sun sha bamban da juna fi sifatin ukhra a cikin waɗansu siffofin daban a madadin karamci sai mu kawo ash-shaja'a jarinta me ya kamata a faɗa da uslubi daban-daban al-iba wato tsare mutuncin kai shine al-iba rashin yadda da kaskanci wal hazmi da zama gaske cikin al'amura ta da ba wargi ba kasala wa gairi hada wannan su walakin ولكننا لم نقصد إلا إلى الإطالة ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرا yace amma ba ma son mu tsawaita maka zance shi yasa sai muka dauki karamci kadai muke ta magana a kansa a madadin mu kawo maka a cikin ashja'a mu kawo maka a cikin kaza duba mu kawo ba dan ba ma son tsawaita zance amma muna itikadin cewa kai din inda qira'atuka shi'r al-arabi yayin da zaka karanta waƙar larabci wal asar al adabiyya yayin da zaka karanta wato ababan da aka rubuta na adab satajidu bi nafsika hadha zahiran da kanka zaka ga waɗannan ababai wa satadhashu lil madal ba'id allazi wasala ilayhi al aqlu al insani kuma zaka yi mamakin rata mai nisa wadda hankalin dan adam ya kai gare ta fit taswir al balaghi wajen suranta abu a sifa ta balaga wal ibda' da kwarewa ko samar da sababbin ababe na burgewa fi saugil asali wajen kera zantuka da salon zance kera zantuka da salon zance hadhihi al-asalib al-mukhtalifa هذه الأساليب المختلفة التي يؤدى بها المعنى الواحد هي موضع بحث علم البيان ولا أظنك تفهم أن القدرة على سوي هذه الأساليب البديعة مو- موقوفة على علم البيان لأن الافتنان في التعبير لا يتوقف على درس قواعد البلاغة مم.
وإنما يصبح المرء كاتبا مجيدا مم.
أو شاعرا مبدعا أو خطيبا مؤثرا بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب yake cewa waɗannan uslubai masu bamban da juna allati yu'adda biha al-ma'na al-wahid wanda da su za a bayar da ma'ana ɗaya amma a kawo salon zance daban-daban hiya mawdi'u bahth ilm al-bayan shine babban abin da ilm al-bayan ke bincike akai wala azunnuka tafhamu anna al-qudrata ala sawbil asalib al-badi'a ban tsammanin kai din za ka fahimci cewa samun ikon kera uslubi bai ban sha'awa mawqufatun ala ilmul bayan wannan na nufin dan ka karanta ilmul bayan zaka iya kera zance mai ban sha'awa ba na tsammanin zaka fahimci haka kar ka fahimta ka daga wurina ba haka nake nufi ba kun gane li'anna al-iftinana fi ta'bir domin gwanancewa wajen ba da bayanin abin da zuciya ta kunsa la ya tawaqqafu ala darsi qawaid balaga wannan baya tsayuwa kadai baya takaituwa akan mutum ya karanta darasin balaga wa innama yusbihu al-mar'u katiban mujidan mutum yakan waye gari ya ga ya zama kwararren marubuci aw sha'iran mubdi'an ko mawaki kwararre da ya iya kera baitocin waka aw khatiban mu'assiran ko mai huduban da yake tasiri a cikin zukatan masu saurare kowa na son ya ji shi mutum yakan zama hakan ne bi kasratul qira'a ta hanyar yawan karatu fi kutubil adab a cikin littattafan adab wa hibzi asar al-arab da haddace abin da ya kamata a haddace na ababen da larabawan da suka bari na usulubin zance daban-daban wa bi naqdi shi'ri wa tafahumihi da kuma naqadin shi'ir da kokarin fahimtarsa wannan ke sa ka gwanance wajen rubutu ko ka gwanance wajen kera kasida ko ka gwanance wajen yin huduba wa dirasatin nasr al-fanni da kuma karanta abin da ake kira an-nasr fanni rubutun zube na gwanayen mutane wa tazawwuki asrarihi da kokarin dandanan sirrin da ke cikin sa bi hadha tarsakhu fihi malakatun tadfa'uhu daf'an ila al-ihsani wal ijada ta hanyar haka ne mutum zai samu wata malaka wani irin iko tarsakhu fihi wanda zai kafu a cikin ransa a cikin jikinsa tadfa'uhu daf'an ila al-ihsan wannan ikon zai rinka hankada dan adam gaba gaba dai gaba dai ila al-ihsani wajen kyautata zance wal ijada da kwarewa a cikin zance wala budda an yu'adi da hadhihi al-malakata sab'un salim banda wannan malaka kuma dole mutum ya kasance yana da dabi'a warakakkiya wa fitratun hassasa da fitra da Allah ya halice shi akai hassasa mai saurin fahimtar abu da karbar abu da bayar da shi hassas ne mutum da ya ji zai rike kuma da ya rike kuma zai bayar da abu a lokacin da ya kamata takunu mu'inatan li hadhihi al-malaka wanda wannan fitra din ita za ta taimake shi kan wancan malaka wa zahiratan laha ta taimaki wannan malaka din tasa ولكن بعد كل هذا tare da dukkan haka la nastati'u an najhada fa'idata ilmi bayan ba za mu iya inkarin fa'idar ilmul bayan ba wal ilmami bi qawanihi da ba da kulawa wajen ka'idojinsa fa innahu bima yufassilu min al furuqi saboda abin da zai kawo maka ya rarrabe maka na bambance bambance bainal asalibi tsakankanin salon zance daban-daban bambancin da ke tsakanin at-tashbihul mursal wa at-tashbihul baligh bambancin da suke tsakanin at-tashbihu dhimni da at-tashbihu tamthili bainal asalib ba ma inkari lalle saboda wannan abin da ilmin balaga ke yi ko ilmin bayan zai zama mizanun sahihun wa dirasatin adabiyyatin lil fasi an kulli uslubin da kuma dirasa ta adab dan bincike akan kowane uslubi wa tabayyuni sirril balagati fihi wato abin da yake so ya taimaka a nan a dunkula a nan bayan di waɗancan ababen da yi ilmul bayan baya iya mayar da kai ka zama kwararren mai iya kera kasidar waka baya iya mayar da kai ka zanto kwararren marubutu a jarida ko a article ko wajen wallafa baya iya mayar da kai ka zanto kwararren mai sanin hudu batun dan ka san waɗannan asalif at-tashbih da bambance-bambancen sa al-isti'ara da kashe-kashenta al-majaz da kashe-kashen sa kasancewar ka san waɗannan baya mayar da kai ka zama ɗaya cikin waɗannan mawaki kwararre marubuci kwararre mai hudu ba da yake da tasiri a zuciyar masu saurare a'a abin da zai maishe ka haka shine yawan karatu cikin littattafan adab to kuma littattafan adab ba irin waɗannan yan kasa kasa ba duk wanda da littafin alhaiwan na jahiz ko ya ɗauki littafin albayan wa tabayyun ko albayan wa tabayyin ko ya ɗauki littafin abin nan adabul katib na ibnu kutaiba ko ɗauki littafin alkamil fil lughati wal adab na al-mubarrid to waɗannan sune littattafai na da wanda suka tara kowane irin usulubi da kake so cikin zance yawan karanta su akai-akai da haddace abin da yake bukatan a haddace fahimtar abin da yake bukata a haddace sannan sai ka hada da ilimin bayani da ka karanta to shine zai mayar da kai ko kwararren mai hudu ba ko kwararren marubuci ko kwararren mawaki kawai abin da yake so kawai yake anan wuri kenan kar mutum ya karanta waɗannan qawaid ya haddace su kuma yana jira ya zama kwararre cikin waɗancan wannan qawaid wato kana da ma'auni ne na awo amma baka da abin awo kana da buhu na zuba gero amma ba geran kana da mudun awo amma babu abin da zaka auna idan ba ta fahimta amma yayin da kake da waccan sarwa lugawiyya ثروة أدبية وهي المطالعة وكثرة القراءة لكتب الأدب to wannan shine zai baka sarwa lugawiya jari na luga shine zai baka sarwa adabiya jari a fagen adab to sannan sai ka dauki waɗannan qawaid sai ka sa su zanto abin awanka cikin wancan abin da ka tara to nan ne sai ka ga kware dan da ka karanta littafi ka san me zaka dauka ka san me ba zaka dauka ba kuma zaka iya nakadi yanzu yanzu nan wani ya faɗi baitin waka kana da dama ka rushe shi ko kana da dama ka karbe shi to wannan shine nakadi dan nakadi abin da ake nufi ba wai suka bane nakadi a'a nakadi bayyana kyakkyawa tare da bayanin dalilin da yasa ya zama kyakkyawa bayyana mara kyau tare da dalilin da yasa ya zama mara kyau lokacin da wani malamin mu abin nan professor Babakir Dushe ne ya kawo wata kasida a wani yakin Sudan kowa ya rikice akan ta kowa ya rikice kowa ya abin ya bashi sha'awa saboda hikimar zancen da ake ciki amma da ɗaya malamin mai zo ya rushe kasidar sai kuma aka karba ga ta ta yi kyau ta yi kyau wajen karfin larabcin da ke ciki hayyul malihata fi jamali suksuki wa halawati taqwa wa husnil maslaki hussanatun sanal hijabu jamalaha faqadat malahatuha bi ghairi tahattuki duk ya faɗa abin da zai faɗa abdul basir badri sai haka ta yi yadda ka siffanta yakin yayi sai dai kana magana a karni na ashirin amma kana bayanin